Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah ya sake dawa da mu a wannan zawiya mai albarka zawiyar Maulamu Shehu Salahuddin domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin Malam Shehu Mansur yau sha shida ga watan uku miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da tara ga watan Rabiul Awwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara. saboda farin cikin wannan wata da maulidi da aka yi wancan sati da ya wuce a wannan zawiya za a yi maraji'an abin da aka yi ne daga farko har zuwa wancan lahadi a karmakon Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر جدال العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا في هذا المحضر والتعدي في بنظرة تأتي لنا بالزبر dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi kadai bai haifa ba haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai yake bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram alqalbu
wato bagiran da Allah yake duba a cikin halittarsa aba ya ki yadda da kowa ya ki yadda da komai illa sai dai an yakuna ya kasance mutayyama abun bautarwa halifa garamin ya zama lazimcin bege linnabi ga annabi Muhammadu muhayyama abin ɗimautarwa abitu ina kwana bilaili timmi cikakken dare tun daga isha'i har asuba saharana ba na ko gyangyaɗi marashin bacci munshidan saboda ya rubuta yabo ga manzon Allah da zikirin lazi na ƙi yin bacci ne ba don lissafin kuɗi ko lissafin wani girma ko wani abu ba na ƙi yin bacci ne don ambaton wannan da kattaba hakika rayuwarsa ta yi daɗi kuma ta daɗaɗa ta daɗaɗar bad'an ta daɗaɗar da farkon duniya wa maktama da kuma ƙarshenta usajidul wurka ina mai tsere kekeniya da kurciya wacce sufa suka fi saninta da haƙiƙatul muhammadiyya fihi a cikin yaban ma'aikin Allah laili tsawon dare na wa jirati makwabtana a kabirul auliya il muhammadiyyin niyamun duk sun yi bacci wa jafni kwarmin idanuwa na kal mazanil kai ka ce in dararo makrama dan begen ma'aikin Allah unazzimu ina tsaro dukkan lafzi gwalagwalan maganganu da lafuzza fi zikri wasfihi a cikin ambatan sufofin ma'aikin Allah wa asin kai ma da kake sauraron wannan diwani in za ka faɗa annabi ka kyautata bi wasfil badri da sufanta wannan cikakken wata dukkan lu'ulu'i ne munazzama wanda halar Allah ta tsara in za ka faɗi annabi Muhammad ka faɗe shi da kyau kar ka faɗi sunansa kawai ka faɗe shi yadda mai sauraro zai ji wani ni'ima ya ji daɗi saboda karkarin da faɗin sunan annabi haka muhammadu shi ne ce abin yabo sama da ƙasa miftahul futuwati shi ne mabuɗin dukkan fatahin da muka zana kwanaki fatahun karib fatahun mubin fatahun mutlak kowanne kuma ya zuwa ƙur'ani to sau da duk fatahi na duniya da na lahira da na gaban lahira duk daga annabi ne don akwai duniya wani zai ji ya yi ce gaban lahira ya ce ina ne gaban lahira ko akwai shi ƙwarai da gaske sayyidi shugabana wa khatimu sirkin rusli kuma shi ne cikamakin zirin manzanni katman cikamaki ne muqaddama abin gabatarwa به da albarka annabi Muhammadu كل الأنبياء dukkan annabawa نال من له suka samu duk abin da suka samu به kuma da hasken ma'aikin Allah الحضرات halarorin Allah guda biyar nasutu malakutu jabarutu lahutu hahutu زينة suka kawata suka kawata da ne suka kawata da nafsu da kalbu suka kawata da nafsu da kalbu da akalu da ruhu da sirru وكر kai malam ka ji nauyin ma'aikin Allah man وعزم kuma ka girmama shi a zahirinka ka ji nauyin shi a baɗininka kuma ka girmama shi a zahirinka idan babu kiro shi yasa za ga mutum yana yi wa annabi gani gani ko kuma a faɗa abu ka ga mutum yana taraddudi yana gani kamar annabi bai kai ba to rashin wukiru ne eh ta'azimu kowane musulmi yana da shi amma bai da wukiru to shi shi yake ga almajiran suke cewa to kai wakir ka ji nauyin ma'aikin Allah a baɗininka wa azima kuma ka girmama shi a zahirinka رسول manzo ne in baka san shi ba bari in gaya ma shi من المولى wanda izo daga majibincin lamarin bayi وآدم لم يكن tun annabi adam bai kasance ba ويبقى kuma zai wanzu رسولا yana manzo دائما har abada kuma معظما abin girmamawa a idan halitta ko فنشاته wanda ba sa sani sun san abin girmamawa ne shi Mhm.
فنشاته kaga ainihin tasowar hakikanin manzon Allah كنزية الحق kar baka dauka daga uwa da uba ne ko daga ƙasa da ruwa a'a daga taskar nan ta Allah da daddiya ta gaskiya ne وحده shi kaɗai ya zo duniya ba uwa ba uba kuma ba ƙasa ba ruwa ba kowa ba komai babun ma babu لذاك saboda haka أتانا izo mana قاسما yana mai raba kyautar Allah kuma ومقسما shi kanshi kyautar ce Allah ibamu eh shi kyauta ce kuma mai raba kyauta فآي جميع الرسل kaga mu'jizozin dukkan manzanni آي محمد baka sani ba ai mu'jizozin annabi Muhammadu ne فمنه daga annabi ne إليه zuwa ga annabi كل شان dukkan tajallin Allah معمما wanda yake game duniya baki daya duk wani sha'ani da halitta suke yi daga annabi yake zuwa musu وواجب رب العرش kyaututtukan ubangijin al'arshi تاه محمد sun tattara ne a cikin tsarkin Allah abin yabo sama da ƙasa ورحمته kuma shine rahmar Allah a duniya وهو الرحيم kuma shine jin dan Allah a lahira أكرم ai ka girma manzon Allah بشير mai albishir ne ga muminai نذير mai gargadi ne ga kafirai مقسط mai adalci ne وهو قاسم kuma shine mai raba kyautar Allah جواد mai kyauta ne da abin da Allah ya bashi abin da Allah ya ce baka ba zai danne ba zai baka abin da Allah ya bashi kuma sai isa ke baka eh كريم ba haka shi Ibrahim yake yi ba ya baka abin da aka ce ya baka abin da annabi ya bashi kuma ya baka to haka ne mana كريم mai karamci wato ma'anar karimu wanda zai ma kyauta ya ɗauki kyautar ya kai ma gida kuma ya ma godiya da ka karba shine karimu باسط الكف mai buɗaɗɗen tafi da'iman tafin annabi a buɗe yake annabi bai jinƙe tafi duk abin da ya zo mai daga Allah zai bayar منئما mai ni'imtar da halitta مكفى shi ne abin kwaikwayon annabawa أمين amintaccen Allah wanda ya ɗauki tajallin Allah وهو kuma shi annabi Muhammadu مجتبى abin zaɓi ne الرسل a cikin manzanni حبيب إله العرش masoyin ubangijin al'arshi ne بدءا ومكتما farkon duniya da ƙarshen ta shi kaɗai ne masoyin Allah in ka so shi shi kenan sai Allah ya so ka وأبيض kuma annabin nan da kake ji fari ne يستسقى الغمام ana shayar da girgije بوجهه wato da kwarjinin fuskarsa wa abyadu shine ainihin farar azurfan nan يستسقى الغمام wanda ake shayar da girgijen samuwa بوجهه da samuwarsa da به, albarkar samuwarsa به da albarkar annabi Muhammadu ليل الجهل ainihin daren jahilci نارا ya wayi gari إذ كان مسلما lokacin da i kasance abin duhuntawa قلوب جميع الخلق shi ya ce kaga zukatan dukkan halitta أحيا sun rayu بنوره da hasken annabi Muhammadu وألسنهم kuma harsunan halitta أحيا su ma harsunan sun rayu فزكى sai suka tsarkake zatin Allah ta hanyar la ilaha illallah وعلم kuma suka san Allah ta hanyar ma'arifar da shi Ibrahim ya zo da ita. Mhm. Zuciya ta tsarkaka harshe ya tsarkaka. Harsuna suka dinga faɗin la ilaha illallah zukata kuma suka kunshe ma'arifar Allah.
ووالله Na rantse da zatin Allah in ji shi Ibrahim.
لا تلفي ثانيا Ba za ka taɓa samun na biyu ba لأحمد ga annabi Ahmadu a ce ga wani na biyu.
فأحمد Ka ga annabi Ahmadu فرد makaɗaici ne, جوهر jawari ne, لن يقسم wanda ba a tsaga shi balle a ga wani kamar shi. Dunkulalle ne shi kaɗai.
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi ثم وتم سلامه sannan amincinsa مع الآل tare da alayensa صحاب الكرام da sahabbansa masu girma لو إنما ma'abota ci gaba a cikin ɗaukaka kullum ci gaba suke gashi sun yi wafati amma kullum taraki suke cikin halara ba tsayawa Mhm.
فإن تسألوني sai ce da aljanu da mutane da rawahanai da sauran dabbobi za su taru su tambaye ni عن حبيبي ce wai sahibul faidatu wane ne masoyinka وسيدي kuma wane ne shehinka murabbi shugabanka فتاها حبيب da الله sai in ce musu shine tsarkin Allah masoyin Allah بل غيره kai ba waninsa ba ما wane ne ma waninsa وما in akwai shi ban san shi ba ko wane ne shine wama ma wama eh ai ban san waninsa ba wama ko wane ne wanin shi kadai na sani فوقتي ka ga lokuta na وساعاتي da sa'o'i na صرفت duk na juyar da su ga لذكره ambatan annabi Muhammadu صلاة ومدحا ka ga salatul fati da ma ugulika da nake yi wa madahan da wannan diwani da nake rubutawa منه ga manzon Allah nake tura su hadiya قصرت جيلا to ما hakika waɗannan abubuwa biyu sun mai da ni cikakken wata Eh, salati da yaban annabi sun mai da ni wata فمن رام تركي kai har ma sai da ta kai duk wanda ine ni ya riske ni في اشتياق نبينا a fagen ƙaunar annabinmu فقد رام أمرا to bari in gaya masa hakika ya nemo wani al'amari مستهالا wanda yake korarre mara yiwuwa محرما kuma abin haramtawa wanda ya ce yana so ya kamo nurin son annabi to kamar mutumin da yake ya halatta luwaɗi da zina da shan giya da sata da caca Eh, idan ya nemi muharrama Allah ya haramta abu ya ce zai yi ni Allah ya yi ni shugaban masoya annabi kuma ya ce ni kaɗai ne ba kamar ni to shi kuma ya ce yana so ya kamo ni to kaga wannan ya nemi abin da aka haramta
كمن رام مسك البدر in duk ba ku gane ba bari in buga muku misali ga wanda ice yana so i kamo ni wurin kaunar ma'aikin Allah to kamar dai misalin shi كمن رام مسك البدر kamar wanda yake so ya shafi jikin wata يوما daidai da rana ɗaya بأسبوع da ƴan yatsunsa a ga mutum yana dage a ce lafiya a karaukan Allah ya ce ai ina so in shafe shi ne a cewa ya ce wai wata sai a ce to Allah baka sa'a ومن رام عود الأمس ko kuma wanda yake so i dawo da jiya يوما ta zama yau وأيوما ko ya dawo da ƙarshen wata farko to wanda ya wannan zai kamo ni wurin san Allah eh ba wai shi ne ba a zai kamo ni ya dawo da ƙarshen wata farko ba wata ya ƙare komai ya tabbata kawai shikenan sai a ga an dawo sabo an wata a dawo sabo to wanda ya wannan shikenan sai mun mun yi daidai kenan كمن رام دنك الوصف ko kuma in ce kamar wanda yake so ya riski sufofin Allah ne baki daya أيضا kuma قد أكثروا hakika sufofin Allah waliyai sun yawaita waliyai da annaba sun yawaita fana'i cikin su ولكنهم amma sai dai cewa su duk da wannan fana'atu da suka dinga yi cikin zatin Allah cikin sufofin Allah قد غادروا hakika sun bar wata kafa a cikin wannan fana'i متقدما a bar ciki a wanda ni na ciki wannan wuri sun yi ta kokari sun yi ta kokari sun yi ta kokari suna fana'i cikin sufofi sun kasa kaiwa ga zati sai da na zo sai na ciki wurin Mhm.
فآثرت حب المصطفى sai ya ce kun ga na zaɓi soyayyar abin zaɓin Allah دون غيره ba waninsa ba ban zaɓi waninsa ba ولو أم كلثوم ko da ko makamin ƙudubaniya ولو كان مريم kuma ko da makamin jami'iya da gausiya eh na zaba annabi fiye da su shi yasa ma shi saboda an raina su aka kira su da sunan mata eh man and me neman su mata yake nema kawai in ka ga mutum yana neman makamai ya rabu da annabi to mata yake nema ka ko a zahiri aka ce ka ga shi tun me neman mata ne ya ga kike gani ka ga bai da wani daraja to haka a wali da an nuna ya ce ga yana makami yake nema to abun kunya kenan ka nemi annabi shine abin nema kawai فوالله shi ya ce na rantse da zatin Allah ما في القلب حظ babu rabon wani a cikin zuci babu wani rabo a cikin zuciyata بغيره ga wani annabi Muhammadu فغير رسول الله ka ga rabon wani ma'aikin Allah ليس babu shi a cikin zuciyata لتعلم dan ka sani in baka sani ba yau a gaya maka أشار إلى مزن manzo Allah yayi nuni zuwa girgije فسال sai idin ga zubar da ruwa مسرمدا tsawon sati guda وإذ رام lokacin da annabi ya so مسك الماء ruwan ya kame أمسك sai ruwan ya kame فالهما kawai daga kallon shi an masa ilhama kawai yana haɗa ido da girgije sai ruwa ya tsaya
وإن قريشا sani dai cewa ƙurayshawa أيبوه sun nemi su aibata manzon Allah وصدقوا kuma sun nemi su kaskantar da shi sai Allah ya kaskanta su wa shukka lahu sai Allah ya tsaga masa zajjawu mabocin sarari fatran cikakken wata mu'azzama abin girmamawa wa buzzat lahu shamsun an dawo da manzo Allah rana bu'aida gurubiha bayan faduwarta kaɗan wa iz kazzabu lokacin da kafirai suka nemi su sarrifantar da shi qad anzala al-haqqu hakika gaskiya ta sauka a muhkama bar hukuntawa a kansu wa addama ahzaban kai manzon Allah ya rusa rundunar yaƙi bi ramyati kaffihi da jifan tafin hannunsa a yakin handaku ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan taguwarsa duldulu sai annabi ya ce tsuguna duldulu yana gaya mata sai ta tsuguna annabi ya ɗibi ƙasa cikin tafi ya watsa kowa sai ji kamar shi kaɗai annabi ya watsa a cikin idai da baki da hanci da ido duk suka cika da ƙasa shikenan yaƙi ya tarwatse fa ya ajaban shi Ibrahim ya ce kai malam kai mamaki min ramyihi daga jifan tafin hannun manzon Allah ina haddama lokacin da ya rusa taron kafirai hada Allahu aqaman Ubangiji ya shirya da waɗansu jama'a bi nuri kawarikin da hasken keta al'ada ta mu'jizar manzan Allah, wa bis sayfi da takobi ne, yahadil badru manzan Allah yake shiryar da man kana duk drama wanda ibijire ya guje wa addinin Allah.
yufidu uluman Manzan Allah na fa'idantar da ilimai fa'idatin masu ko- wato masu kwararowa masu gangarowa daga halarar Allah, wa magnama kuma masu wadata zuciya iliman da annabi ke fa'idantar da su. Wannan ilimai, ilimai wato kala-kala ne fa. akwai ilimi wanda yake annabi ya faɗi duk an rubuta akwai ilimin da har gobe har jibi annabi yana fa'idantar da su wannan ilimai ba a samun su sai da zauki da kashafi da yaƙini mutum bai samu shuhudi ba ba zai same su ba shi yasa kake gani shehu balaraba jega da ya tawassuli ya tawassuli sai ce to sannan shuhudi ga zati wanda ba ya shiya in mutum bai samu kashafi da shuhudi ba to abin da annabi ya faɗi tun shekara dubu da ɗari hudu da wani abu su kaɗai zai sani ba zai san abin da annabi ya ce jiya ba dan annabi ya yi magana jiya to sai ka samu wanda suke da alaka da shi sai ka san me ya ce jiya ko kuma ya ce me ya ce yau ko kuma me annabi ya ce ɗazu ma za ƙala anifan me ya faɗa ɗazu to in baka da irin wannan mutane to ilimai tsofaffi ne a wurinka ka nemi wanda suka san ilimai sababbi su dinga gaya maka abin da annabi ya ce da abin da yake ciki
yubidu jiyushan manzo Allah yana halakar da runduna liddalali ta bata ramrama mai tarin yawa wato wato aramrama wato rundunar kafirai wanda aka yi ta wato me ake cewa irin wacce aka yi wa Saddam Hussein din nan taron dangi to shine aramrama eh annabi ba mai taron dangi in ka ce za ka yi taron dangi sai a turo mala'ika ɗaya ya jefe ku duk wa
hudahu kaga shiryan manzo Allah fa'amma al-arda ta ga mai duniya baki ɗaya karhan ko an ƙi wa ta'atan kuma ko an so fa uqbun kaga larabawa wa hujumun da baibayi waɗanda ba larabawa ba arshada al-kulla manzo Allah ya shirya da su duka amma ma baki ɗayansu wa hatta tana ad-din kai har dai addini izo mana wal ilmu da ilimi wa tuqa da tsoron Allah walillahi shukrun yau ya ce godiyar da ake yin ta daga bai ta tabbata bin nabi ga ga wannan annabi muhattama godiya wacce take dole da duk wanda isan abin da ake ciki dole ya gode wa annabi Mhm.
al-muslimuna musulmi na kwarai waɗanda suka cire shuruɗu ne wanda suka cika dukkan sharuɗan musul- musulunci wa qad sara fina hakika a cikinmu ake samun su musulmi wanda ya cika ka'idodin addinin musulunci to wa qassara fina hakika a cikinmu ake samun irin wannan musulman wa indana kuma a cikinmu ne aka samu mm, wa indana ayyamatu ilmin kuma a cikinmu ne ake samun shugabanni na ilimi salihuna managarta takarruma wannan ba dabarar mu bane karamcin Allah ne kawai ya girmama ya mana haka wa fina kuma a cikinmu ne
um, fina rijalun kuma a cikinmu ne ake samun waɗansu irin mazaje sabiquna wato wato marigaya su ne kudubai ke eh a cikinmu ne ake samun kudubai duk wannan shehunan namu da kake gani manyan nan da kake gani mabiyan shehu ibrahim duk kudubai ne duk kudubai ne kana ganin su wane kudubi ne wane ma kudubi ne wane ma kudubi ne wane kudubi ne kai har afradu ana samu eh ana samun afradu ana samun jami'ai kai har a gawa su ana samu billahi lazi a sahibul failati ne ai to shi sahibul failati wanda suka zo min ladin adama ila nabki sura karkashin tutar wilaya ai shi naɗa su to sai da haka kuma wanda ya ba waɗansu yaya waɗanda yake a karkashin shi wanda suke sha a jikin shi ba zai ba su ba shi yasa nake cewa lalle ya kamata mutum yana cikin ɗariƙa ya kokari ya san ɗariƙa da kyau akwai da maganganu za ka ji ana yi sai ka kwata-kwata ba ma ɗariƙa ba ce wallahi saboda dalili mafiya ba a damuwa da sanin ta a yi kokari dai a yi ta jan carbi dai ta yin abubuwa shi sa abubuwa da yawa sai ga mutum bai san su ba kuma yana jayayya a kansu wani abin kuma ba komai ba ne amma an faɗi sai ga kamar babban magana ce saboda bai san abin ba har ta kai yana ɗauka ma abin maganganun manya ne bai san inda za a faɗi babba ba su ma zai yi kuma aka ce maimaita ba zai iya maimaita ba babban maganan an faɗe ta su ma ake manyan maganganu daji ake zuwa a yi su abu ya zira ba tsani nan naɗe kansa yake da bargo in zai faɗi manyan maganganu ya je ya dinga gaya wa itatuwa aljanu su rika zuwa su ma suna ɗiba da mala'iku suna tafiya da su
wa indana kuma a cikinmu ne aka samu katmun lil aqtabi cikamaki ga ƙudubai habhu kai ƙaddar shehu tijjani kanzan taska ce ta Allah mutassama a bar shafewa da asirin manzon Allah shi shehu tijjani kenan kan zambuɗar sama shine kuduba wanda wato wato katimiya babba kenan ya kamata a matsayin ka raba tijjani misali yanzu aka tare ka aka ce maka an ce shehu tijjani shine khatimul auliya kuma qudubul makatum menene bambancin khatimul auliya da qudubul makatum menene khatimu menene katimu ka ce me menene bambancin sahibul faidatin sahibul waqati ka ce me ai duk shi ne kawai ai wani bayani kenan manya to mu je ga salatun salatin Allah wa taslimun da gaisuwar ubangiji ala ta su tabbata bisa tsarkin Allah ahmadin mafi godiyar halitta wa alin da halayensa wa ashabin da sahabbansa kuma yanzu misali kai tarbiya kai ma'arifa za a ce maka menene alu menene sahabu abinda kowa ya sani ba za ka faɗi ka faɗi abinda ba kowa bane ya sani alu alun nabi muhammadin jam'un a tafi mufradin ka faɗi wannan sannan sahabu shi ma to
siratan tabarki muqawwama miƙaƙƙe madaidaici harful ba'i to harful ba'i bulitu shehu ya ce an jarabce ni bi hubbil mustafa da soyayyar abin zaɓin Allah yayin da ake jarrabar wani da son kuɗi da son mata da son girma da son abin duniya to ni Allah bai mun haka ba sai Allah i jarrabe ni da son abin zaɓin Allah al khatmi shikamakin annabawa ahmada mafi godiyar halitta Allah abil kauni baban kasantattu wal akhlaqi mabocin ɗabi'un Allah ɗari uku far'an zahirinsu wa mahtida da kuma baɗininsu hawahu soyayyar ma'aikin Allah atani ta zai ke mini qabla an a'rifa al hawa tun kamu in balaga in san me ya san zuciya to bagiran da ake son zuciya to ni a bagiran san annabi ya zauna a wurin daram bi- saditu na kone بنيران اشتياق يا أحمد da wutar ƙaunata ga annabi Ahmadu علقت به na rate da manzon Allah والناس tun lokacin mutane في سنة الكرى suna cikin magagin bacci cikin alamul arwahi تمتعت an jiyar da ni daɗi منه daga halarar ma'aikin Allah الدهر tsawon zamanin miliyoyin shekaru malam إذ كنت مفردا.
lokacin da na kasance mufrada shi shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga sahabbai yana ce musu siru siru siru sabaqal mufraduna ku yi gaggawa ku tafi cikin Allah ku yi gaggawa ku tafi cikin Allah dan waɗansu mutane da ake ce da su mufraduna sun riga ku to gashi shugaban mufraduna ya ce is kuntum mufrada eh lokacin da nake abun kadaitawa saboda haka abun abun yana bukatar lallai a yi san abun sosai a yi zikiri da yawa shi dariƙa wato fahimtar dariƙa gwargwadon yawan zikiri ne fa gwargwadon yawan zikiri ne shi sa ake so kowa ya zama zakiru sosai kai zikiri kai zikiri kai zikiri nafsu ta ji sosai ta mutu eh mana kalbu ta ji ruhi ya ji hankali ya ji sannan asirin ruhi ya ji khaba'i ya ji akhfal kafa'i shi ma yaji to daga nan ne zaka ga ruwa suna sakkowa daga Allah mala'iku su rika sakkowa kuna tafawa eh mana wa zuhintu sai sai yanzu gashi mazaje sun matse ni ai wato yanzu hintu gashi yanzu mazaje sun matse ni fi hadha zamani a cikin wannan zamani mawuyaci wa innani amma ba ku sani cewa ni la fi giratin wallahi ina cikin tsananin keshi mimman yarumu da muhammada duk wanda ya ce yana so ya samu annabi Muhammadu wato duk mutum da ya ce yana so ya samu annabi Muhammadu to fa ina kishin shi ko da yaro ne ai mana dan laila ta ne wa kullun wa lailahu ka je ka kama lailarka ka ban mintawa mhm walakinnani sai dai cewa ni duk da haka kakku ji na ce ina kishi ku ɗauka kamar wani abu ne jallaitu wallahi na riga na ɗaukaka qabla sibakihim tun kafin a halicci kudubai da agawasu da afaradu da dukkan mai da'awar ƙaunar annabi tun kafin a halicce shi ni na zamani ne kudubin masoya annabi tsakanina da masoya annabi manyan bujiman kuduban halitta kamar bambancin gausi ne da ani wanda bai san Allah ba sai musulunci zahiri kawai eh kaga akwai tazara yanzu a ce a samu kudubul jami gausi mai gani har hanji wanda in ya daga kai sai ya ga shimfiɗa al'arshi a haɗa shi da hannun zalla wanda tsawon zahirin musulunci ya sani to haka shi ibrahim yake da manyan kudubai eh mana shi yasa in suka zo game za ga kowa sun ka zai so mai magana dan kar asirin sa ya tonu Mhm.
wa qad niltu hakika na samu tabriz al-quruni tserewa tsare kuna bi amada zuwa ga makami mawuyaci wanda mala'iku suka takaita da riskar shi makamin ahmadiyya makamin ahmadiyya ya fi muhammadiyya wuya da ahmadiyya annabi ya ga Allah da muhammadiyya annabi ya ma annabawa sallah kaga da muhammadiyya ma ya zarce su ya musu sallah a baitul maqdisi da alkebbar muhammadiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sammai bakwai da alkebbar ahmadiyya da ya je halarar sun madana annabi ya je halarar istiwa'i da alkebbar ahmadiyya annabi ya je halarar sun madana da halarar da, da, da, da alkebbarsa ta ahmadiyya to da zai shiga wannan wuri shikenan sai mimin ɗin da ke cikin ahmadiyya sai ta tsinke sai ta faɗo wurin halitta sai mala'iku suka riƙe mishi da Ahmadu ya ji a matsayin Ahmadu to da zai shuhudin zatin Allah da zai sayar da Allah sai nunin din sai ta tsinke sai ta faɗo wurin su mala'ika Jibrilu sai annabi ya ga Allah a matsayin Ahadu eh ana Ahmadun Bilani ne eh to mu je walimla kai wai dan ne ma ba zan zama haka bane ne dan ne ba zan zama haka ba wa izzul abdi ka manta cewa girman bawa izzu malikihi yana samu ne da girman mai gidansa to ni mai gidana annai muhammadu to dan na zama shugaban waliyai kuma sai ne shi ma ka manta shi ne shugaban annaba to saboda me dan na zama shugaban kowa ai ba mamaki alkaunu halittan Allah zahirinta da baɗinta samanta da ƙasanta gefenta da tsakiyarta baki ɗaya wanda muka sani da wanda bamu sani fatau yamini shewra ne ce suna ƙarƙashin iko na ne abdan kamar mun ce shehu to ya aka aka yi haka shehu ya ce abdan a matsayina na hamilul ismil azimil a'zanil kabiril akbaril makazunil masuni a matsayina na abdul zati da yawa bayan Allah an ji yanzu misali kamar misalin da nake kawa abin da zaka ina kawo na misali ina so in kai tarbiya kai zafi eh kai zafi ka rika gane maganganu yanzu an ce maka abdullahi menene ma'anar abdullahi ka yi tarbiya abdullahi menene ma'anar shi ya ce bawan Allah me bawan Allah yanzu annabawa an tambayi mala'ika an tambayi annabi ibrahim aka ce menene sunanka a halara ya ce sunana khalilur rahman ya ce in manya ba dama lallai abin naku a ce annabi musa menene sunanka a halara ya ce sunana kadimullahi abokin maganan Allah in in, lallai ba dama aka ce annabi isa kai fa ya ce ruhullah aka tambaya annabi Nuhu ce nabiyun lahi da aka zo wurin annabi Muhammad aka ce menene sunan ku a halara sai annabi ya sun koyar da kai ka ba da amsa sai aka turo Jibril ya ce ana maka tambaya ka ba da amsa an ce menene sunan ku a halara ya ce wallahi ban san abin da zan ce musu ba saboda suna na ma a halara ai asiri ne ba ma ni ba suna na ma asiri ne a shi kenan sai wahayi ya zo daga Allah ya ce ka ce musu Abdullahi Abdullahi ka dunkule asirin gaba ɗaya ka faɗi kenan sai ce suna na Abdullahi shi kenan sai amma ka to ka gani shi ma bawon Allah ne kawai a da san a ciki ne hamilul ismil azimil a'azami al-kabirul akbarul makazunul masmun kenan shine Abdullahi yasa Allah da ya tafiya da shi ya ce subhanallazi asra bi abdihi bai ce bi nabihi ba ko bi habibihi ko kaza sai ce bi abdihi akwai wani abu a wurin Mhm.
abdan a matsayina na bawan Allah musawwada kuma abin shugabantarwa cikin halitta ala kowa ya shiru aljanu da mutane da rawahanai da kowa ya shiru khalifan Allah zai magana da annabi Muhammadu ya rasulallahi ya ma'aikin Allah warfa shikayati na miƙo kukana ilaika zuwa gare ka wa hali halin da nake ciki ma tara shine wannan hatuhu na ɗora su alaika a gare ka fatibtun nafsa saboda haka sai zuciyata ta yi daɗi turan lokacin da annabi ya bani yanci
musarmada yanci kuma na har abada wato yanci na walitta wanda ya kubuta a hannun nafsu da hawa da duniya da shaidan to shine yantacce zamaniya tsalkul zamani na ne sakakken fuska ne gairu mukaddarin ba gurbatacce bane ba mai wahalar lamar duk abin da kake nema a zamani na zaka samu in kuɗi kake nema zaka samu in mulki ne zaka samu in walitta ne zaka samu in annabi kake nema zaka samu in Allah kake so ma zaka samu tun daga duniya zaka same shi Mhm.
aruhu ina yammaci wa abdu ina wayan gari da'iman har abada a koda yaushe lan ukammada ni ba na bakin ciki wallahi ba abin da yake damuna
ugadi sabuha ina karin kumallon safe inda afdal mursalin a gaban fiyayyen manzanni cikin halarar shi wa man bi rasulillahi kai bari in gaya muku wani abu ba wai ni ba wa man bi rasulillahi duk wanda ya rate da manzan Allah lam yakhsha jalmada kai ya ji tsoron duk wani kato kowaye tawalla rasulillahi amri manzan Allah ya jibinci lamarina wa lam yazal bai gushe ba yusaiduni yana taimako na dahari tsawon zamani na fasirtu sai na zama mumajjada abin girmamawa tun daga sama har ƙasa ko ina sai an girmama ni saboda tsabar girmama shehu ana girmama shehu ne ba kan dole ba ko ba a so a to kana ji kana ganin sarauniyar ingila ta aiko da mota ya hadiya kowa ya sa ta oho eh to dole ne malam bayan da za ta yi ko ba ta sani ba ma za ta bayar wa inna atina al ka mustafa sani dai cewa kulawa nan ta abin zabin Allah ainu kimiya shine ainihin ilimin kimiyya ma umilhin ruwan gishiri faqad sara hakika ya zama hasban ruwan daɗi ta'awwada saboda da shi aka saba wala na ba'irun zuciyar raƙumi ta yi laushi kana kana saban wanda ya zama mai wahalar sha'ani wa aina atnakilun I- wato itaciyar dabino ta yi ‘ya'ya bi amin a shekara guda saboda annabi ne ita sata biruhu bezar dabina sara ta zama musbida tana fidda kumfa don ma kakka ɗauka masu dabara aka yi wa utika salmanun an ‘yanta salmanin farisi bi shauki habibina saboda ƙaunar da ike wa masoyinmu wala tatanaha kaga irin wannan mujizozi ba za su taɓa ƙarewa ba lawmalatul mujallada ko da zan dinga cika manya-manyan littattafai mujalladai لأن الذي للأنبياء domin cewa abubuwan nan da ke ga annabawa من خوارق na keta al'adu wato mu'jizozi به da albarka annabi Muhammadu الأرسال manya-manyan manzanni نالها suka samu wannan mu'jizozi خيرا manzo Allah shine mafificin محشدا abin tarawa falalan Allah muhashshada mujamma'a eh abin tarawa falalan Allah كذاك كرامات to kai ka dauka ya annabawa ne kawai kaza ka karamatun haka nan ma karamomi لآل ولاية ga abota walitta فمنه daga manzon Allah ne أنيل ما أنيل aka ba su duk abin da suka ba su ليهمدا don su gode wa Allah أيا بر ya makajin halitta يا كافي ya ne isa wa bawa abin da idame shi بجاه نبينا don alfarmar annabinmu لترزق بيدا ka arzuta wannan bawa ما يروم abin da yake nema duniya da lahira وترشدا kuma ka shiryar da shi
لتخفي عنا kuma ka isar ga barinmu وقفنا ka taimake mu ka kiyaye mu الدار wato tsawon zamani سيدي shugabana جميع شرور kamar an ce shehu me za a kiyaye ku ya ce jami'a shirurin dukkan sharori قد قضيت waɗanda hakika ka hukunta su kuma وأيدا ka ƙarfafa su gare mu ومد صفاتي ya Allah صفاتي ya Allah kai wasu na madadi من صفاتك ka shayar da sufofina min sifatika daga sufofinka سرمدا tsawon zamani وكمل لإرفاني ya Allah ka cika ilimina na hakika وإلمي da kuma ilimina na shari'a وسددا kuma ka daidaita ni in zama da'iman in ina tare da majzubai su sunkuya in ina tare da salikai su sunkuya in ina tare da ulama ulba'in su sunkuya in ina tare da ulama zahiri su sunkuya kowa in ya ganni kawai ya ga abinci kar wani ya ce ai ta wuri kaza na fi shi a ta ko ina na fi ka kawai Mhm.
وتبصرني kuma Allah ka bude idan zuciyata والمنتمين Allah ka bude idan zuciyar alma wanda suka jingina لحزبنا ga ɗariƙan mu مناهج حق الحق in ka buɗe idon zuciyarmu ka nuna mana tafarkin gaskiyar gaskiya دهرا wato matuƙar zamani معبدا wanda yake har abada وتهدينا ya Allah ka shiryar da mu نهج الرشاد tafarki na shirya أئمة mu zama shugabanni لأهل التقى ba shugabannin mutanen banza ba mu zama shugabannin ma'abota tsoron Allah والفوز mu zama ma wato wato shugabanni na ma'abota rabo جندا mu zama runduna مجندا waɗanda suke kansu a haɗe shine mujannada ababen ƙarfafawa mu zama runduna mu zama jama'a waɗanda kansu yake haɗe mu zama jama'a wato runduna a ƙarfafawa صلاة salatin Allah وتسليم da gaisuwar ubangiji على من su tabbata bisa wanda جميع الورى dukkan halitta سمت به suka ɗaukaka da shi والصحب da sahabbansa والآل أحمد da alayen annabi Ahmadu حرف الجيم harful jini جميع شؤون الكلك shi yace dukkan sha'anin halitta من شأن فيلك daga cikin sha'anin wannan fasihi ne فعيني kaga idanuwa na وكلكالي da ƙirjina وترسي da takaddata ولقلقي da gudan harshe na كلامي alƙalin na ونكسي da zigena ta wadata قد خدمت hakika na hidimtar da su da بذكره ambatan annabi Muhammadu بذكر رسول الله saboda yawan salatul fatihi lima ugulika da rubuta wannan diwani da nake yi shine bi zikirin rasulillahi yawan ambatan manzon Allah saboda wannan أعلو nake ɗaukaka akan ulama zahiri وأرتقي kuma nake hawa-hawa akan ulama ulbaɗin
جليل annabi mai girma ne جميل annabi kyakkyawa ne خلقه ɗabi'un manzon Allah ذكر ربه alkur'ani ne kawai eh بشير annabi mai albishir ne ga muminai نذير annabi mai gargadi ne ga kafirai رب صدق annabi shine ma'abocin gaskiya مصدق kuma abin gaskatawa خليلي ya ku aba- abokanai na wato idanuwa na da kirjina da takaddata da alƙalamina da tawadata su ne abokaina saboda dalili idan dare ya yi, kowa zai tafi ya je kwanta amma waɗannan suna tare da ni idona yana tare da ni zuciyata tana tare da ni alƙalami na tare yana tare da ni harshe na yana tare da ni tawadata da alƙalami na suna tare da ni to su ne khalilayya abokanaina مرابي ku tafi da ni على حضرة السنا a bisa halarar hutu halarar biyantawa أكدي kamar an ce shehu in an kai ka lahutu me za ka yi shehu ce a wurin ne nake so in je in biya لبانات الفؤاد bukace-bukacen zuciyata الممزق a bar kyakketawa da ƙaunar annabi Muhammadu.
على Ala ka sani, ليت شعري da ma dai wannan waƙa ta wannan diwani nawa ya sanar da ni كيف أهدي yaya alƙawari na yake عنده a wurin manzan Allah, وإن له domin cewa shi ma'aikin Allah a wurina, نعم فإن له عندي domin cewa ma'aikin Allah a wurina, لآدم والسكين wallahi yana da wani irin alƙawari abin amincewa.
حلفت له Na rantsewa manzan Allah a gaban shi na rantse mishi, eh ba wai a bacci ba ba, eh ba kuma a wani wuri ba, ni da shi yana kallo na ina kallon shi na rantse mai.
بالذات na ce mai billahi lazi la ilaha illa huwa إني ni innan ibrahim al-kaulahi masoyinka hadiminka أحبه wallahi ina son ka
ودادا kuma wata irin kauna nake maka lafiyayya wacce ta ratsa jini da bargo صفيا tsarkakakkiya فهو نهجي kai manzo Allah shine tabarki na a a shari'a وموضعي kuma shine wurin da nake hutawa a hakika ta hanyar annabi nake bi in naje hakika kuma akan gadansa nake hutawa فإنك
fa innaka domin cewa kai ya rasulullahi محراب الوجود kai ne masallacin halitta ووجهها kuma kai ne alƙiblar masallacin halitta وإنك domin cewa kai ya rasulillahi باب الوصل kai ne ƙofar saduwa da Allah للمتحقق amma ga wanda kokonto ibashi shine masanin Allah duk mutumin da bai ma'arifa ba wallahi cikin shakka yake Allah addini kaf akan shakka yake sai an samu ma'arifa ake samun yaƙini mutum ibauta Allah baya shakkar ta tafi amma zai ka zana to Allah dai sa mu dace da ka ji ba wai Allah ya sa a dace yo an riga an dace kana bacci tuni billahi lazi وإنك domin cewa kai ya rasulullahi ختم الأنبياء kai ne cikamakin annabawa ولا يرى نبي ba za a taɓa garin wani annabi ba بعد المصطفى bayan wucewan abin zabin Allah الكرمي sadauki kai babban mutum eh mana failaki sadauki babban mutum shi yana faɗi saboda sadaukantaka annabi ma kasusuwansa mulmulallu ne Mhm.
مسيلمة الكذاب kaga musailiman nan makaryaci حاول كونه ya yi ƙoƙarin ya ga ya kasance شريكا kishiya له ga manzon Allah في الأمر a cikin lamarin annabta بعد تمجدك musailama ya yi tsantsar cika baki وربي amma kaga ubangiji na يحق الحق yana tabbatar da gaskiya duk inda take يبطل ضده kuma yana ɓata kishiyar gaskiya والله أعلى تزندقي ko da koma abota zindiƙanci ساعة نور الحق sun nemi su ɓata hasken gaskiya da bakinsu ba abin da ya dama Allah sai ya tabbatar Mm, yuriduna an yudihu an yudihu nurallahi bi afwahihim wa yaba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun to haka Allah yake Allah tabaraka wa ta'ala idan yana so ya aiwatar da abu yana so ya zartar da abu akan wani bawan shi sai isa wani mala'ika halittar mala'ikan kawai ta isa idan mutum ya gani ya mutu sai a ba mala'ikan kibiya mai tafi sai ya rike ya rika bin wannan bawa a baya duk wanda zai dakatar da abin da wannan bawa zai sai mala'ikan ya harbe shi kuma ba zai ji harbin ba sai ya zo mutuwa zai gane an same shi in ya zo mutuwa sai mutu ba imani shi yasa ake tsoron shiga cikin lamarin Allah lamarin ba a san da baka sani ba karka shige shi ka bar shi kawai فقد جد hakika musulama ya yi matuƙar ƙoƙari في تحقيق دعواه a cikin tabbatar da dawarsa ta ƙarya جوده matuƙar ƙoƙarinsa ولكن ربي sai dai cewa ubangiji na غالب shine marin jayi كل فيلك a bisa duk wani sadauki duk wani dan ta'adda an Allah tabaraka wa ta'ala ya bi shi har yana cewa wa inna jundana lahumul galibun in ji Allah فهو زبد shi musailama kun fa banza ce قد زهزه الله كيده hakika Allah ya tafiyar da kaidinsa منافع الخلائق ma'amfanar halitta abinda zai amfani halitta وتبقى sai ta wanzu kuma ترتقي tana ta ci gaba annabi Muhammad kenan amma musailama yanzu ina yake in ka nuna wani ka ce ka ga jikan musailama wallahi sai ya fasa ma baki amma gana jikana zai ga mutum ya zo ya ce ni jikan annabi ne kuma ƙarya yake wa. saboda ne annabi ya isa shi yasa ake so da mutum ya ce shi jikan annabi ne ka yadda Mhm. saboda annabin ya isa ne wani ma ya je ce shi jikan musailama ne mana Mhm.
وإن قريشا sadi dai cewa ƙurayshawa كذبوه sun nemi su sarifantar da annabi وقاتلوا kuma sai suka nemi su yaƙe shi ba wanda ya yaƙi annabi sun nemi su yaƙe shi shine aka tattake su kai aka wuce Mhm.
فمزق سيف الحق sai takobin gaskiya ta kekketa على تفسقي ma'abota fasikanci أباد جموعا manzo Allah ya halakar da runduna كذبوه ta kafirai waɗanda suka nemi su sarifantar da shi وهربوا kuma suka nemi su yaƙe shi أفاد علوم الحق manzo Allah ya fa'idantar da ilimai na gaskiya كل مصدق amma ba kowa ke samu ba sai wanda ya gaskata shi sai wanda ya yarda annabi yana nan har yanzu kuma yana magana har yanzu to shi zai samu ulumar haƙƙi amma wanda ke tunanin annabi ya mutu yana madina ai duk abin da aka faɗi sai ka ɗauko littafi ka duba to billahi lazi ba za ka samu ulumar haƙƙi ba sai ka yi taslimi ka yarda annabi yana magana har yau har gobe to sannan ka samu ulumar haƙƙi قلوه kai sun nemi su soki annabi وآذوه sun nemi su cuce shi عتوا saboda shishigi ولم يزل amma annabi bai gushe ba da برفق tausasawa da ولين kyakkyawar siyasa مرشدا yana mai shiryar da كل موبك duk wanda ya gujewa addinin Allah sai annabi ta tausasa shi فيا ربي ya ubangiji فاسلك بي ka shigar da ni صراط محمد tafarkin annabi Muhammadu ويا ربي ya ubangiji فانصرني ka taimake ni على كل مبرك a bisa duk wani mai walƙiyar tsahi duk wani wanda kowa ke tsoron shi in yi motsi kaga an firgita to Allah ka taimake ni akan shi eh duk walƙiyar da zai yi ta haɗe shi shi kadai wa ya rabbi ya ubangiji hakikni ka tabbatar da ni wa fassir qulubana kuma ka buɗe zukatanmu wa sahabi ka buɗe idan zuciyoyin sahabbanmu wa ahbabi ka buɗe idan zuciyoyin masoyanmu wa kullu muwaffaqi kai duk wanda ya yi gamdagatar shi ma buɗe idan shi Allah in ya buɗe idan shi ne ake so ya gane mu shi ne alamar idan ka ya buɗe ka gane shi Ibrahim Eh, in baka gane shi ba idan ka bai buɗe ba bijahi nabiyil haqqi dan alfarmar annabin gaskiya thumma sahabihi sannan sahabbansa alayhi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi da'iman har abada lam tufattaki salatin da ba a buɗe murfinta a kan hanya dan na gaya muku akwai salatin da in kai su tun a hanya za a buɗe amma akwai salatin da in kai sai ta ji tsakiyar halara sai an sauke ta gaban annabi shi zai buɗe abin shi da hannun shi to salatin shi ibrahim ke amma irin salatan mu malam wani salatin ma ko gaban annabi ma bai zuwa in gaya ma eh da an yi mala'iku za su rike salatin na ka rike sai a ce to yaya ne sai a dudduba shi salati ya fito daga zuciya mai hassada ya fito daga zuciya mai keta ya fito daga zuciya mai munafunci ya fito daga zuciya mai girman kai ya fito zuciya mai kulli to shikenan sai a duba sai a dinga kankarewa to karshe sai a ce to kunga da kaiwa annabi salati gashi dan an raunata shi a jefa cikin bahar taubati yayi salati amma istighfari yayi Eh, ya tuba shikenan shi yasa mai salati bai tabewa ko da bai samu kusanci ba to an yashe mai duk abin da yi to amma idan ka zama tsaf idan zuciyarka babu irin wannan miyagun halaye ka zama tsaf kake to shikenan sai ga kullun kana ci gaba cikin halara kana ƙara samun kusancin ku- kusanci ga annabi to haka ake so harfu dal harfin dali da aniya kai ku raba ni min salma daga ambaton waini kudubi ne wa laila ko kuna cewa ni gausi ne wa kallila kai kuma ku ra- ku karanta wa kawunan ku tazab wato da'ani ya kuraba ni min salma daga ambatan matan nan mai suna salma wa laila da matan nan mai suna laila Mhm.
wa kallila kuma ku karanta wa kawunan tazakkura rabbatil gadai yawan tunanin mata ma abota gashi mujjala abin kitsewa li dhikri allazi wato abin da yasa nace ku karanta wa kawunan ku tunanin mata da ambatansu saboda ambatan wannan da min zikrihi saboda ambatansa ne si- ah, siba aka karbi tuba ala adamin a bisa annabi adamu qablahu tun kamun ya zo duniya iz kana lokacin da ya kasance far'an ɗa ne ga adamu ma'as-sala kuma baban Adamu.
li dhikri allazi Na ce ku rabu da tunanin mata ma'abota gashi abin kitsewa da son makamai, wato mata ma'abota gashi son makamin walita, ka shiga ɗaki ka dinga wuridi sai ka zama nuka bawu, sai ka zama cikin nuja bawu, sai ka zama cikin abdalu, kana zaune ana kana wawaki ido kana kallon saboda ya ce kana ganin mala'iku. Ka dinga yin wasu duk ku raba kanku da wannan in ji shehu. ya ce saboda ambaton wanda saboda ambatonsa ne aka karbi tuban annabi adam li dhikri allazi na ce ku rabu da mata da tunanin makamai saboda ambaton wanda ghayruhu wato waninsa lam yadhkur al-haqqa bai taɓa faɗin gaskiya ko so ɗaya ba banda annabi kowaye mutum bai taɓa faɗin gaskiya ba in ka ji mutum ya faɗi gaskiya to ya maimaita abin da annabi ya faɗi ne kawai amma ba wanda ya taɓa faɗin gaskiya ko kuma ka ce saboda ambaton wanda Allah bai taɓa ambaton waninsa ba Mhm.
madaddari matuƙar zamani wal ayyami da kwanuka khayri man ursila manzo Allah shine mafificin abin aikowa li dhikri allazi na ce ku daina ambatan mata da tunaninsu da makamai da hayaniyar banza saboda ambatan wannan da wadiya zuciyata ta'abu wato take jin daɗi izzatun saboda wato take take take bujirowa izzatun saboda farin ciki ta'aru take bujirowa izzatun saboda farin ciki lada lada zikrihi a duk sanda aka ambaci Annabi Muhammad sai zuciyata sai ta bujiro saboda munna wal qalbu wato zuciyata kuma ta kalbu sara sai ta zama muqattala a bar kashewa wato sai in yi fana'i shine malam bukattala sai in sai sai in mutu na yi fana'i kenan shi yasa annabi isa ya ce mallam yulad marratain la yalji malakutus samawati duk wanda ba a haife shi sau biyu ba bai isa ya shiga sama ba tunda ubanka ya haife ka ta hanyar uwarka to kai kokari ka samu shehi murabbi ya haife ka saboda a keta ma samaniya ka shiga in baka yi hakan ba za ka shiga ba sai dai waɗanda suka shiga in sun dawo suna ba da labari suke su dawa da ya baka bari ba bi zikirin lazi saboda ambaton wannan da tabal jinanu aljanna ta yi daɗi bi nashrihi da yaduwar kamshinsa wa minhu daga manzon Allah ne ya'ul badri wato wata isa mahaske badran har ya zama cikakke mukammala abin cikawa da hasken ma'aikin Allah falaulahu da ba dan manzon Allah ba la tulfi layadan da ba a samu wani mutum ɗaya a duniya ba fa innahu domin cewa shi ma'aikin Allah la badratu hadha al wallahi shine irin wannan halitta iz kana mursala lokacin da ya kasance abin zubowa a ƙasa da aka zubo annabi sai kowa ya fito annabi shine irin dama
walaulahu da ba dan manzo Allah ba la arda hayati da ban yadda da rayuwata ba bila zatin daidai da kiftar ido fa hayyun kaga rayuwa bi ghayr al mustafa ba tare da al-mustafa yana numfashi a jikinka ba al badri cikakken wata humila to wulakantacciyar rayuwa kenan a bajjefarwa in dai annabi baya nishi a jikinka to mushi ne kai wallahi Eh, me annabi yana nan kuwa me annabi yana nan to shi kenan ka ji magana ka ko ashe ba kai ka fara faɗi ba ka ce wai jiki ba ma'aiki gawa ta fi shi to ga ashe ashe a bakin shehu ka ji kai ma Mhm.
wa man bi sifatil mustafa duk wanda ikwashi sufofin abin zaɓin Allah ala kullahu kuma ya ladabtar da kansa da su hayatan rayuwarsa wa mautan da mutuwarsa nala izzan to ya samu wata irin buwaya a mubajjala bar girmamawa ma'asiru khairul khalqi kaga darajojin fiyayyen halitta ghayru muhassarin ba abin kididdigewa bane ba abin da za a yi kirga bane fa qul ma qad shita ka faɗi duk abin da ka ga dama a cikin annabi in ji shehu mai annabi duk abin da ka ga dama ma ƙarshe ta duk abin da ka ga dama faƙul ka faɗe shi fihi a cikin manzon Allah in dai ba za ka ce Allah bane shi ko ba za ka ce dan Allah bane to duk abin da ka ga dama na girma ka gaya mai da annabi da Allah zo amma shi ya ce ka faɗi duk abin da ka ga dama gashi ka faɗi din fihi a cikin annabi Muhammad abdan a matsayinsa na bawan Allah hamilul ismul azimul azimul kabirul akbarul makazunul masuni mufaddala abin fifitawa a cikin halitta fa ya rabbi shi ya ce ya ubangiji faj'alni ka sanya ni ladaihi a gaban manzon Allah muqarraban na hannun dama eh Allah ka sa ni ne na hannun dama a gaban annabi Muhammad wa sahabi shine abun kusantawa wa sahabi da ni da sahabbai na su ma ka sa su zama na hannun dama wa ahbabi masoya na ma Allah ka sa su zama na na hannun daman annabi Muhammadu wa man kana musalla da duk wanda ijo na socket din shi da ni shi ma Allah hada shi da annabi Muhammadu wa taj'aluna ya Allah ka sanya mu a'immatan mu zama shugabanni lil muttaqina ga masu tsoron Allah ila badal abadi har abadan abada ya zama mu ne shugabannin masu tsoron Allah saiban wato mu zama saiban kamar ruwan sama murassala abin jerantawa walayyin Allah ka tausasa سكور الماردين zukatan masu tsaurin kai وخدها Allah ka rusa su وقوي Allah ka ƙarfafa يقين المتقين yaƙinin masu biyayya ga manzon Allah ذوي العلا ma'abota ɗaukaka وأغني Allah ka wadata فقير المنتمين duk talakan da ijingina لحزبنا ga rundunar mu wato ɗariƙan mu kenan duk wanda ita talaka ne talaucin nan na zahiri da na baɗi akwai talauci wanda yake na zahiri ne wanda za a ga mutum bai da kuɗi bai da rigar sawa bai da gida bai da ah, abin hawa bai da abincin da zai ci wannan talauci ne mai sauki akwai talauci na baɗi ne za a ga mutum cikin wadata sosai amma ba Allah a zuciya shi wannan shine matsiyacin matsiyata talauci ya kai inda ya kai kenan saboda haka in Allah ya cika zuciyarka to ka gode Allah wata rana wani wali ya ga wani kuturu akan dutse gashi makaho gashi gurgu gashi kuturu yana ta'adda yana Allah ka ba sauran mutane lafiya kamar yadda ka ba ni lafiya Allah ka ba sauran jama'a lafiya kamar yadda ka ba ni lafiya sai wannan wani ya ce kai malam da Allah roki Allah ya baka lafiya kai hawan lafiya ne da kai kake cewa ba da la- sai ya murmushi ya ce wallahi da Allah ya ba sauran mutane lafiya kamar yadda ya ba ni lafiya da duniya ta zauna lafiya ya ce zuciya ta ba komai sai Allah ce zuciya ta ba komai sai Allah kuma duk wanda zuciyarsa ta zama ba komai a cikinta sai Allah to zai ci abinci ko daga karkashin al'arshi ko baya sana'a abin da za ku gani da yawa ammawa da yan abin nan ahalullahi manya sai ga ana zargin za ce ai wane sana'a me wane ai kaza ai wane tara mai kuɗi ake ai wane kaza ake an rasa me yake yi yake cin abinci to sai ta kage kage kage wanda zuciyarsa ta zama ba komai sai Allah dan ya ce kai annabi da kansa ya faɗi ya ce in ba da mata ba da maza in sun ɗaga hannu sai su karɓo abinci daga al'arfi mata ke bige hannu ai mana su dangwale hannu da ka ɗaga hannu ya zubi bige shi to Allah ya kiyaye ونجي ya Allah ka tseratar da جميع المؤمنين dukkan muminai من ابتلاء daga dukkan jarrabawa تقيهم ya Allah ka hauhawar da su يا ربي ya ubangiji بالشكر kai ma almajirai na taraki ta hanyar shukuru دائما da'iman a koda yaushe an gaya mun faɗi cewa shukuru din nan shine ƙarshen ƙofa wanda ƙarshen zamani babu wata ƙofa wacce take a buɗe sai babu shukuri ƙofar godiya ga Allah ta nan shi Ibrahim ya ce Allah ya wa almajir dan shedan kansa ma da ya gane cewa yayi wala tajidu wala tajidu aksara mushakirin zai je bakin ƙofar godiya ya zauna ba zai bari a gode wa Allah ba sai Ibrahim kuma ya ce to Allah duk abin da shedan zai yi kar ka bari almajirai na su zama wato ba ta kar ka bari almajirai na su shigo ba ta hanyar godiya ba Mhm.
فإنك ya fahim naka cewa kai ملجأ العاجزين kai ne mafakar gajiyayyu مجللا abin girmamawa يا ربي ya ubangiji يا من جنده ya wanda rundunarsa غالب su ne marinjaya الدهر a koda yaushe ولو ضعفت آراؤهم ko da ko ana ganin kamar ra'ayinsu ya yi rauni يا مؤملا ya matattarar guri baki daya لك الحمد godiya na baki ya tabbata gare ka والشكر godiya na gabbai ya tabbata gare ka المستغمد wanda yake a koda yaushe دائما har abada من يلجأ إليك duk wanda irate da kai ya dogara gare ka ya mai da lamarinsa gare ka فلم يخشى to ba zai ji tsoron komai ba a wannan duniya توكلا saboda tsabar tawakkali ga Allah صلاة salatun Allah وتسليم da gaisuwar ubangiji على طه su tabbata masa tsarkin Allah أحمد mafi godiyar halitta وآل da alayensa وأصحاب da sahabbansa ومن كان da مرسلا duk wanda ya zama abin aikowa alhamdulillah to masha Allah haka kadare ni gidari lazi saka da alkhairi Allah ya kan iyayen kalman yan kakannin na naka wannan kakan ga jima da rage ubangiji Allah ya mishi gafara Allah ya karbi dukkan ayyukansa kai wanda kuke tare da shi yan uwa da mu eh kan kusku matasa Allah ya kara muku biyayya Allah ya albarkace mu mu da ku gaba kida Allah ya albarkace ku mu da ku baki daya Allah ya albarkace ku mu da ku baki daya Allah ya muku sa kai da alheri ku kare masa biyayya ku kare mishi addu'a Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara muku da ku da shi fahimta bijahi maulan mu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da maulan mu shehu tijani da shehu ibrahim kuma muna ta- sa- eh, tunatar da ku cewa za mu rufe wannan karatu na lahadi da muke yi har zuwa cikin rabi'un sani domin shi ma malamin ya samu ya dan huta saboda uzurori sun bishe wa a cikin wannan wata Allah ya ƙara haƙuri ma Allah ya ƙara mishi albarka Allah ya muku albarka Allah ya ƙara muku haƙuri kuma mu ta haƙuri mu da ku ba wai muna so bane ya zama dole mu bashi dan isa mu jin daɗi shi ma domin shi jiki na so ya huta kwakwalwa ita ma tana so ta dan huta a wani lokaci wannan shi ne muka ga abin ya kamata a tausaya mishi shi ne kada isa muka ba da wannan shawara shi a yi haƙuri don wasu ba za su so ba to amma kuma aka ce ana yi ne don ya samu lafiya za ku ji daɗi kan ci fatiha da salatul fati wal khatim lima sabaq nasr al haqq bil haqq hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين